أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا ونبينا وحبيبنا وشفيئنا محمد وعلى آله حق قدره وامتداره العظيم karatunmu na littafin ya kutatul farida za mu tashi muna cikin fasali na 24 wanda yake mana bayani akan hukunce-hukuncen zikirin juma'a da kuma falala na zikirin juma'a za mu tashi baitin da sai muhammadu naziki yake cewa wa waqtuhu ma bayna zaini waqt wa waqtuhu ma bayna zaini waqtun mudayyaqun وإن فات لا يقضى كفوت دهيتي قد استحسن البعض القضاء لأنه من النذر صار مثل ورد وزيفة ولا تنس عند الافتتاح مقاصدا ومن فضلها هدور خير البرية وكم مستكف باجتماع لذكرها وكم متهاون بها يوم جمعة وما ذاك إلا من بدائع أبدعت وأشنأها قفو الدعاة المذلة نسام بيتنا يا كبير دنبا سيدي أنا شوى ووقته kaga lokacin zikirin juma'a waƙatun lokaci ne mudayyakun mai ƙunci bai na zaini tsakanin waɗannan lokuta guda biyu imana tsakanin nisfu sa'a lokaci mafi kankantan kenan ila gurubi shamsu zuwa faduwar rana lokaci na ƙarshe da aka ce maka kasa'atin ko ausulusai hawa nisfaha ko to abin da yake tsakanin nisfu sa'atin da kuma gurubi shamsi waƙatun lokaci ne mudayyakun mai kunci nishar ya ce maka ai gaira muttasin bayi da yalwa saboda haka akalla in mutum zai zauna zikirin juma'a ko jama'a za su zauna zikirin juma'a to akalla su zauna rabin awa kafin faduwar rana in kuma masu yin wazifa ne a ranar juma'a da yamma sannan su hada da zikirin juma'a duk a zama daya to su tabbatar akalla sun samu awa daya kafin faduwar rana da bude wazifarsu in wazifa ta kai minti talatin ma to kaga zikirin juma'a zai samu minti talatin duk da cewa yawanci ba ta kaiwa minti talatin to ko da ya gota dai kar ya kasa da minti hamsin wanda in wazifa ta samu minti ashirin ko da wani abu to zikirin juma'a zai iya samun nisfu sa'ati domin abin da yake tsakanin nisfu sa'a da faduwar rana waƙatun lokaci ne mudayyakun mai kunci gaira muttafi'in wanda ba yi da yalwa wa in fata idan zikirin juma'a ya tsere har rana ta faɗi mutum bai samu ya yi shi ba la yi ba a ramakonsa wannan shi ne ƙauli mafi inganci a ɗariƙar tijaniya sai ce maka ka fauci da hiyati kamar tserewar layya ranar da aka yi idi baka samu kayan layyarka ba washe gari baka samu dama kayanka ba yini na uku ma baka samu kayanka ba har rana ta faɗi to babu ramako ko da ka samu kuɗi daga baya ko ka samu dabba in kwanakinta ya wuce ba a ramakonta mai shirya ce maka fa inna ha la tuquba idza fata waqtuha domin ita layya ba a ramakonta idan lokacinta ya wuce to haka nan aka kiyasta da lokacin zikirin juma'a in ka samu kayi to ka samu falala mai yawa wanda ake samu a zikirin juma'a in ko ya tsere ta wa in fata in ko ya tsere to la yuqda ba a ramakonsa ka fauti da hiyatin kaman tserewan layya har kwanakin ta ya wuce wannan shine kauli mu'tamadi wanda yake abun dogalo mafi inganci amma duk da haka malaka kadis ta hasan al-ba'du al wani shashi daga cikin shehunan ɗariƙar tijaniya ai ba'dul kasati radiyallahu anhu wa annabihi amin bai da ce maka wani bangare daga cikin keɓantattun manya-manyan shekalai da kalifofin shehu tijjani na wannan dariƙa shi kam ya ce wato kad haƙiƙa alba'adu bangare daga cikin keɓantattun shehunan tijjaniya istahsana alqada'a ya kyautata ramakon nan ya ce kai yana da kyau fa in zikirin juma'a ya tsere wa mutum ya samu lokaci da zai rama kafin sati ya zagayo saboda ganin tarin falalar da take cikinsa da kuma asarar da mutum ya tafka idan bai rama ba alba'adu wani daga cikin magabata istahsana ya kyautata alba'aba ramakon nan bai dai ce dole bane amma dai in aka ce istahsana kamar mustahabbi ne li'annahu domin shi zikirin juma'a minan nazari ai yana daga bakace yana daga cikin alƙawarin da kai har mutuwa ba za ka bari to in kuwa yana cikin annazuru to sara ya kasance misala wurin kamar misalin lazumin yamma da lazumin safi shi ne wurdi wa wazifatin ya zama kamar wazifa wanda dukkansu da lazumi da wazifa in sun tsere ana ramakon su nan saboda waka ne ya cire wawul adafi ya ce maka misila wuridin wazifati ai misila wuridin wa wazifati ya cire wawul adafi saboda kar waƙasa ta kare domin kasa wawudin adafin wazifa za ta kare ya ce maka misila wuridin wazifati kamar misalin lazimi da wazifa mai shali ce maka fa kama yuƙuda ya ni iza fata waƙatuhuma kamar yadda ake lamakon lazimi da wazifa idan lokacinsu ya tsere to kazalika zikirul jumu'ati yuqda haka nan shi ma zikirul juma'a ana lamakonsa idza fata waqtuhu in lokacin sa ya tsere a wannan kauli wanda alba'dul khassa ya hakaito cewa an kyautata amma dai na farko din shine mu'tamadi shine abun dogaro cewa wa in fata la yuqda in zikirin juma'a ya tsere ba a lamako wala tansa inda ibtitahi maqasidan wala tansa maqasidan karka manta da maqasadin da ake karantawa inda ibtitahi a lokacin da ake bude zikirin juma'a ina fata an gane sai ce maka wa kazalika inda iktitami ha inda mai shari haka na akwai maqasadin da ake karantawa lokacin da aka cika zikirin juma'a karka manta da wannan jumala la tasruk maqasidan karka bar maqasadin nan da ake karantawa da kuma wanda ake karanta in an gama inda al-ibtitahi wa inda al-iktikam wa min fadliha yana da nan zai fara gaya maka falalan zikirin juma'a bayan ya gaya maka hukunce hukuncenta wa min fadliha yana daga falalan zikirin juma'a huduru khairul bariyya ta halartowar manzon Allah khairul bariyya fiyayyen talikai sallallahu alaihi wa sallama shi yasa yawancin malaman tijaniya suke cewa ko zikirin juma'a bai da wata falala sai cewa ai manzo Allah sallama yana halartowa daga marra ta farko da za a bude da ita zikirin juma'a har zuwa na ƙarshe da za a cika duk tare da manzo Allah ake yin sa wanda in wazifa ce sai an zo jauhara a jauhara ma sai a ta bakwai kaga kusan ƙarshe ƙarshen wazifa manzo Allah yake halartowa da khalifofinsa da shehu tijani amma zikirin juma'a ana farawa kamar da shi ake farawa to ya ce wannan kadai ya ishe ka falala ko ba a gaya maka wata falala daga cikin falalar zikirin juma'a ba saboda haka shi ma malam iya nan ya kadaita ka gane ai to in ka bincika kuwa za ka ga ana yin ta ne fa a yinin juma'a a yinin juma'a kuma a cikin sa'ad da ake kaunar zamanto wata ita ce sa'atul ijaba na wannan yini na juma'a wa kan mustaqiffin bi istima'in li zikriha da yawa ana samun wanda yake walakanta jam'i da zikiri ga zikirin hailalan nan ta juma'a da yawa daga cikin yan uwa za ka samu bai damu da zuwa zikirin juma'a ba bayan cewa sau ɗaya ne ake yin sa a sati kuma baya wuce sa'a guda ko sulusani na sa'a ko nisfu sa'a saboda kawai an ce masa ai in ya tsere ba a ramakon sai ya ɗauka ai bai da muhimmanci a cikin ɗariƙa da yawa ake samun mai walakantawa na zuwa jam'i tukunna ba magana balinsa kwata-kwata ba inda ake jam'i baya zuwa sai ya zauna shi kadai a gidansa ko a inda yake ya yi zikirin juma'ansa shi kadai alhali ya san inda zai je ya samu jam'i zikirin juma'a sannan wa kam da yawa mutahawinin akwai mai walakantawa duk ɗaya da mustaqifin da mutahawinin duk ma'anarsu ɗaya shi yasa mai shari a wajen wa kan mustaqifin a sama ce maka wa mutahawili saboda duka abu ɗaya ne aka ce istakhaffa ya walakanta kamar abu ne mai nauyi sai masa rukun sakanar kashi daga alkifatu ne faman khaffata mawazinu ka gane rashin nauyi bai dauke shi da nauyi ba saboda haka bai dauke shi da daraja ba ya rena abin ya walakanta kenan to wa kan mutahawirin da yawa mai walakantawa biha da wannan hailala ta yinin juma'a bil hailala ta yinin juma'a da yawa akwai mai walakanta hailalan nan da ake yi a yinin juma'a yake walakanta ta yau mai juma'a ranar juma'a baya zaunawa yayi yanzu ba ma batun jam'in ba wancan na farko mustakifin bil istima'in li zikriha yana yi amma ya lena zuwa jam'in ne mustakifin bil istima'in li zikriha ya lena ko ya walakanta jam'in da ake na zikirin juma'a yana zama ya kayata shi kadai to shi kuma wannan ya ya fi wancan muni shi wannan mutahawilin bihana yawma juma'ati yana walakanta zikirin juma'a a yinin juma'a kwata kwata baya yi ko shi kadai din ma ballantana kuma ya je ayi jam'in zikirin juma'a da shi sai sai dai Muhammadu Nazifi ya ce maka da shi mai walakanta jam'in yake yi shi kadai baya zuwa cikin jama'a da wanda kwata-kwata baya zikirin juma'an kuma yana amsa sunan batijani wa ma za ka ba ko mene ya sa wannan ba illa face min badaya ga daga bid'o'i ubdi adi da aka kage ta a cikin wannan ɗariƙa wasu suna nuna musu ai zikirin juma'an ba dole ba ne tunda in ya wuce ba a ramakonsa ko ba kai ba ma ba komai to wannan fa kirkira ne ba daga shehu tijjani ba ba daga halifofinsa ba bada'iya dinnan jami'a na bid'a ce wa ashna'uha yace mafi munin bid'o'in da aka kirkiro a cikin wannan dariqa qafu du'atil mudillati bibiyar masu da'awa almudilla masu batarwa wanda su ba komai bane a cikin dariqa bal su jahilai ne ma aljahiluna ne bi ahkamil dariqa ba su san hukunce hukuncen dariqan ba kawai su dinga bada fatawa da ka a cikin dariqan su dinga cewa an kai kaza ai kaza ne ko hukuncin kaza kaza ne ko don baka yi kaza ba ma ba komai ko kuma abin da ba komai ba ce dole in baka yi shi ba ba ka da dariƙa ko kai ba dan dariƙa bane to wannan ya fi ma kin zuwa jam'in zikirin juma'a da kin yin zikirin juma'a da kin zuwa jam'in zikirin juma'a ne kadai bid'a tasa da kuma rashin zuwa jam'in zikirin juma'a to da da dama dama ya ce maka wa ashina'uha mafi munin bid'o'i da aka kirkiro a cikin wannan dariƙa shine qafu du'ati addu'atu jami'a na adda'i wanda yake yin kira to bin masu yin kira a cikin wannan dariƙa almudilla wanda kuma masu ɓatarwa ne ba masu shiryarwa ba to ba abin da ya fi shi muni dan in sun hana maka zikirin juma'an ko zuwa can zikirin juma'an in ka bi su a wannan kira nasu to a gaba kuma za su kirkiro maka abin da ya fi wannan muni da haka kana bin su har ka je ka fita daga ɗariƙar ma baka sani ba kana zaton kai ba tijjani ne alhali sun fitar da kai daga tijjaniyan kai baka sani su ma ba tijjani nan ba ne tun ma a asafi irin waɗannan addu'atul mudilla za ka same su ba su da izinin ba da ɗariƙa ma suna bayarwa kai kana zaton kana da sarsala mai saduwa da shehu tijjani ashe ka kama reshe ne ka saki ka kama ganye ne ka saki reshe to saboda haka dole mutum ya yi taka tsantsan ba dukkan mutum da yake da'awar ilimin ɗariƙa ake karɓan fatawarsa ba sai wanda kana da yaƙini ya san abin da yake yi kuma ya san hukunce hukuncenta domin bin waɗannan addu'atul mudilla shine ashna'u bid'atin fi hadhihi tariqa shine mafi munin bid'o'in da aka kilkila a cikin wannan tariqa ta tijaniya to zai gaya maka irin abubuwan da suke fitowa da shi wa qad mana rijali wa huwa sakhafatun liman yantami li hirfatin ahmadiyyati duka zamu ji irin abin da waɗannan addu'atul mudilla suka kirkiro mana shi a cikin wannan tariqa wanda baya daga cikin tariqa kamar hana sana'a kai kai ba tijani ai ba sai kai sana'a ba mana sun hana ka gane ai biman yanta mi wanda yake jinginuwa ga wannan dariƙa bil jahili saboda jahilcin su wa hawa sakafatun wannan ko wauta ne ai hamaka wauta ne daga wajen waɗannan batattu sun yi hani ga batijani da hirfati zuwa ga yin sana'a ahmadiyya wanda take an yadda da ita a cikin wannan addini na manzon Allah akan wannan za mu tashi kaɗan daga cikin irin wautarsu da kuma bidiyoyi da suka kirkiro a ciki alhamdulillah za ka ji